على عبده وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah da su sarki mai kuwa mai kuma ya kawo wannan rana ta laraba kamar sha biyu ko ga watan jima'in kula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya a kalandar nasarar kamar takwas ga watan daya dubu biyu da ashirin kamar yadda aka saba mana karatu a wannan littafi mai albarka na tuffatul mawdud bi ahkamil mawdud hukuncin abin nan tuffatul mawdud da raba ko kyauta ga masoya dangane da hukunce-hukuncen abin haihuwa sabuwar haihuwa ko jinjiri wannan kuma shi ne darasinmu na hudu mun fara da babun awwal babi na farko wanda taken babi shi ne istihbabi sanadin auladi game da mustahabbancin neman ƴaƴa neman ƴaƴa ta hanyar shari'a wanda a yanzu babu wata hanya ta neman ‘ya'ya da shari'a ta amince kuma ta sanya albarka a ci aure kawai. Kenan babin yana magana ne akan ababe da ke da alaƙa da auratayya da kuma samun albarkar auratayya. Ba mafi yawan littafin da ke hannun mutane wasu ma ko fasalin ba a sa ba. Ni na ma an sa da fasulul awwal al-hasu ala ziwaji wa bayan sifatin zauda amma wannan ba ainihin shi mana ibn al-qayyim ya sanya wannan take ba malamin da ya ta hakiki shine ya ga cewa bayan ya ji ya ga da ke ya ga dacewar ya sanya shi wani Muhammad Sabuhi hakan halal kafin nawashi da da tahqiq ta'liqi da tahqiq amma dai ko ya rubuta cewa wannan shine fasalin farko ko ya sha ba bayanan suna nuni da shine na farko sannan bayanan suna nuni ga kwadaitarwa game da yin aure da kuma bayanin siffar ita matar da za a aura wani istikara karantawar da shi malamin ya yi a littafin ya iya cimma haka to ya ya fara da kalan lahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fal'ana bashiruhunna to yanzu ku iya rungumar su ayar na da sababin sauka al'imam ruwahi a cikin asbabun nuzul ya kawo hadisai musamman wanda al'imam bukari fitar wanda shi ne fi inganci wanda yake nuni ga dalilin saukar aya Allah mu dauki sarki ce fal'ana to yanzu ba shi ruhunna ku rungume su wa batahu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara muku ko ya rubuto cewa shi ne rabonku dangane da ‘ya'ya. Mala ya ɗauko iya nan ne don shi ne muhammad shahid ɗin shi kuma shi ne zai daidai da wurin da ko abin da zai iya kafa hujja da shi a kai. In ba ka ba ayar ta yi magana ne game da hukunce-hukunce na asiri. Allah ɗaukin sarki bayan ya farlanta wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama azumi to sai kuma ya dora masu wasu hukunce hukunce fatan kwacin irin abin da aka dora ma al'ummomin da suka wuce mana aka farlanta ramadan sai kuma ya zama da dokoki masu tsauri farkon musulunci bayan farlanta azumi tsarin da shari'a ta zo da shi shi ne idan aka sha ruwa za bai wa mutum dama ya ci abinci ya sha abin sha ya kwanta da iyali in har bai bacci ba da za a ce rana ta faɗi rana na faɗuwa ita ya bai ci komai bai ce bari ya dan shiga masallaci a yi makare ba sannan ya koma gida ya ci abinci garin jiran liman sai bacci ya ɗauke shi yanzu shi da tsarin cin abinci kuma sai kan ji ko awa sai gobe idan rana ta faɗi ka'idar kenan to an ce abin da ya faru kamar da nan bukari ya fitar akwai wani sahabi da yake ce mashi kai su gudu firma tun safe ya je ya wuni aiki ta yi aiki a lambu a fadama an yi kaftu an yi wane ne an yi wane ne sai ya dawo gida da magariba ne dai an sha ruwa sai ke ce matar to me aka samu na abinci ta ce ba a yi komai ba haka wata riba ta ce wata take ce a'a ya zo da wani kamar ɗan ƙwarannin dabino haka ko ɗan wani gari to madadin a ɗiba a zuba ruwa inda yar suga a sa ta zama kunun zaki kenan gari ya zama kunun zaki sai ta yana ɗan son abin da aka ɗan dafa kamar zai ɗan warware mashi ciki yar ce to ba matsala bari ka je kicin yanzu nan ta ta ɗan tafasa mashi bawan Allah ya wani aiki ya gaji ta tafi kicin kawai sai ya jingina da bango sai bacci ta gama ta kawo tana zuwa ta kai yana bacci ya kai wa sallar inna lillahi wa inna ilaihi gidan ka shiga uku ta kai kenan ta tayar da shi take ta shiga abincin na kawo ce ba zai shi ba saboda ne ya aiki ce mata ai nayi bacci idan ce ba kai bacci ba ta ki ba rigima saboda tsawon ya mai ce ya gida ba kai bacci ya ce na yi bacci kai sai ya ce ce wallahi ba zai ki ba Allah ya ana wato kaga hikima ta Allah wannan dokar da ta kawo yanzu da an gaskiya ta wala wani in duk sai kuke sai je gudu kike ta kara maki dare a tura a dinki kaga ai mai kibiri ta bade to shikenan haka mutumin nan ya kwana da safe tun da hanci ya fito laki ko yana shirin zai tafi gida kawai ya faɗi yunwa shine aka je aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abin da ya faru da kai su dan shirma bayan shi kuma a daidai lokacin sai ga kes din Umar ya zo shi kuma Umar ya gama hidimin shi daga wajen gari a cikin gari kafin ya koma gida shi ya samu ya yi buɗe baki matar ma a gida ta samu abin da ta yi buɗe baki kafin ya koma gida ta yi bacci sai mai mai da suke bacci ba ita ta yi bacci da ce kariya ne ba ki ba tana ta yi bacci yana bai bacci ba to daidai lokacin kuma sai ga shi ma kes ɗin shi bayan ya kwanta da ita to shi ne sai Allah madaukakin sarki sai ya janye waccan doka sai ya ba su damar yanzu su iya ci su iya sha وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أم هذا السابق kwanciya da iyalanku a gararen Ramadan da fa da an hana kullu libasun lakum wa antum libasun lahum wa'annan matan tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a gare ku aliman lahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaykum Allah ya san sai kun haɗinci kanku ka dan yi bacci mu ke rika ka ina gaba bacci bane dan yin gidi na ina jin karar wucewar shanu da rago na da karar motoci dan dai yadda ba a dai ya samu ya sa ka duba bakai yana ce ma matar ya yi bacci tana ta mai gida ba kai ba umar na ce mata matar umar na ce mashi mai gida na yi bacci kafin ka dawo yana cewa ba ki ba sai Allah ya san haka sai ta faru to shine sai Allah ce fal'ana ga sabuwar doka yanzu ba shi ruhunna in aka sha ruwa rana ta faɗi ko ka yi bacci ko ba ka yi bacci ba ko me zaki sai bacci ko ba ka yi ba ko iya kwanciya ina na ce wabtahu ma kataba Allahu lakum ku je ku nemi abin da Allah ya kaddamu shi ne rabon ku na yaya ku kaga wannan doka ce da aka yi da saboda wani dalili ko wani abu na amari da ya faru ina na ce wa kudu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl yanzu ku iya ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai farin zare ya bayyana min al-khayt al-aswad daga bakin zare abin da yake nufi kuitaccen abinci har sai a gidan ya hudu in ka ci abinci kafin magariba kai bacci a bayan magariba kai bacci kafin isha kenan ka je kai sallar isha ka dawo ka tsara abinci bayan isha ka zo ka kwanta kai bacci da daddare ka tashi kana da bukatuwa ka tsara cin abinci irin duk da muke yi ba za mu daina cin abinci ba sai a gidan ya hudu wannan ayar kuma kamar da ibnu hajar al-asqalani yake cewa karkashin wancan hadisi na kisar sai ibnu sirma cewa wannan hadisin kai tsaye kamar yana ishe da ishi da ayar gaba ɗaya suna magana ne akan hukuncin buɗe baki da tawul wanda ke nan da can ba tawul al'ummar da aka azunta da tawul ita din ma ba farkon farlanta azumi ba daga baya baya to ina ma da ya yanko mana wannan yake cewa to fal ana ba shi ruhun da wata ma ka taballahu lakum farawa shi uba ta al hakam an mujahid shi uba ya ruwaito daga al hakam daga babban malami mujahid ibn jabal babban malamin tafsiri talibi ga abdullahi ibn abbas Allah ya tabbata kala al-imam mujahid yake cewa huwa al-walad menene abin da Allah ya rubuta muku shine ɗaya yanzu kenan manufar kwanciyar dan a samu ƴaƴa ne idan aka hana ƴaƴan ko aka yaƙe su ko aka kyamace su to babu manufa ta asali ga halatta kwanciyar kenan wannan maganar haka suka faɗa cewa wanda kuma ka taɓa na gudu kuma abin da aka yi rubuta muku ko ya kaddaro shi ne rabon ku ana nufin ƴaƴa وقال الحكم وإكرمة والحسن البصري والسدي والضحاك حكم الإمام حكم بإكرمة الحسن البصري الإمام السدي يقوم الإمام الضحاك duka haka suka faɗa cewa abinda Allah ya rubuta wa ma'aurata waɗanda aka halatta masu su su iya kwanciya ko da bayan sun yi barci sabanin dokar da ake da ita a da shine dan su sami dada malaki wa arfuku ma fihi kadan ka ɗauka a haka sai da abin ya tsaya akan mujahid abu gari ba ma sahabi ba ne tabi'i ne haka wayannan manyan malamai haka kenan ba za ka ce hadisi ne marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wa ma udifa lin nabiyyi marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqsudu kaga hadisi ne da ko maqsudu shi da ya tsaya ne akan tabi'i bai ma kai kan sahabbai ba da tana da mawqu to shine ma nake cewa arfa'u ma fihi hadisi marfu'i da muke da shi da ya fassara shi ma ka taɓa samu lauka a matsayin ƴaƴa shine ma rawahu Muhammad ibn Sa'ad an abihi haddathani anni an abihi haddathani abi an abihi an ibn Abbas qala huwa al-walad wannan hadisi ne tilkada bil ubuwa kenan mafi yawan malaman hadisi suka ce wannan wannan isnadin a haka mai rauni ne Muhammad ibn Sa'ad daga baban shi baban shi yace dan uwan baban shi ya ba shi labari dan uwan baban yace shi kuma baban shi ne ya ba shi labari shi kuma baban dan uwan baban Muhammad dan Sa'ad yace shi ma baban shi ne ya ba shi labari daga Abdullahi ibn Abbas silsila bil ubuwa suka ce silsilatun da'ifa in dai ka tuke da Abdullahi dan Abbas silsila ce da'ifa akwai malamin da suka tattauna da ke silsilar na akwai da za ta iya kai labari to ne ka rushe ta ka taba limamu sabari wurare da yawa zikar da kisa da littafin tafsirin sabari za ka yana yawan kafa hujja da wannan silsila to magana ce dai da malamai suka tattauna amma ko yanzu abin da yake da muhimmanci ko da za ka cire wannan hadisin da wannan silsilar da malamai suka ce da ifa ce ai dama ga cikin mujahid ya riga ya ce alwalad mai yiwuwa kuma ta hanyar mujahidin isnadin tabbatacce ne kuma zai tsallaka ne koma ta hannun abdullahi dan abbas allah shirdiri a takaice dai abin da allah ya rubuta ma'aurata da aka halitta musu ya kwanciya da juna don su sami da ya'ya wakana sai wakana ibnu zaidin ibnu zaidin yake cewa wannan hadisi da Imam Tabarani shi ma fitar da shi yace huwa da jima'u ai wata kuma ka taba lahu lakum ku nemi abin da Allah ya kaddaro ko ya rubuta muku shine jima'i wannan yana tan kusa da wancan domin daga kwanciyar kauran ne ko jima'i ne za ki iya samun yaya ba ka da kakada kakada shi kuma sai zo da ma'anarta ta ɗan yi nesa da ta ibnu zai ya ce wata gurruhu sakan da ki ka taba lahu lakum ku nemi wannan sauƙin da Allah ya rubuta muku haka mashi yana nufin kenan abincin da aka hana ku bayan rana ta faɗi kuma kuka yi bacci sai duhu ya ci abin shan da aka haramta muku bayan kun yi bacci bayan faɗuwar rana yanzu ku je ku iya haka kwanciya da iyalin ma sai zama da lafiya ta na waɗancan nesa kenan zai iya yiwuwa ba ƴaƴan za a samu ba in abinci mutum ya ci kaga ba magana na samu ƴaƴa in abin sha ya sha kaga ba magana na samu ƴaƴa dan haka maganar fasada ta ɗan yi nesa da wata wa'ancan amma za ta iya zuwa ta haɗe da tasu Mana akwai fuskar da za su iya haɗewa wani ibn abbas daga abdullahi dan abbas ita ma wannan riwaya al-imam al-bagawi ya fitar da ita a cikin tafsiri shi haka imam al-tabarani a cikin al-kabir wani ibn abbas a tabi kuma abdullahi dan abbas akwai riwayatul ukhra akwai wata riwaya ta daban kana laylatu da kadiri wannan kuma ta fi duka sauran nisa ma shine wabta kuma ka taban lahu lakum ku ne na abin da Allah ya rubuta muku shine lailatul qadari ku ka iya cewa eh akwai yar alaka ba saboda ai da azumin ne ake ga lailatul qadar kada wancan abincin da aka halatta maka ya shagaltar da kai daga dacewa da lailatul qadar kada rungumar iyalan da aka halatta maka ya shagaltar da kai daga dacewa da lailatul qadar wannan ita ce alaka mana ce wata haƙiƙu wannan shi ma ibnu kasir ya kawo shi a cikin tafsirin shi wata haƙiƙu abin da yake tabbatacce ko abin da za mu iya turowa ayyuka da sai a ce lamma farfafa lawa ne likum mace bi ibadatul jima'i lailata sauni ila tulu'il fajr yayin da Allah ya sassauta wa wannan al'ummar dangane da halatta mata yin jima'i a daren azumi har zuwa hudowar alfijir wa kana da mujamin ya gari wa ne hukumu sha'awati wa qadaqul wasar shi kuma wannan namijin da aka halatta mai saduwa da iyalin shi a gabar da da an hana to me yiwuwa hukunce hukunce ko kaunar shi ta son sha'awa ta rinjaye shi da ita da biyan bukatuwar ta sha'awar shi na ce alwatsar shi ne alhajatu bai na rajuli wal mar'a bukatuwa da ke tsakanin namiji da mace bukatuwar da shi namijin ke da ita zuwa ga ita mace da bukatuwar mace zuwa ga namiji ita ce watsar da to idan ba a haska mashi ko a ankarar da shi ba sai waccan sha'awar ta janye shi ta janye matar har su iya asara ta wasu ababe da ya kamata a ce sun dace da su hatta la ya fasura da qalbihi ghayru zalik har ya zama da zuciyar ki ba ta tunanin komai wanda ba wannan ba sai zama da to yanzu kawai tunanin shi ita matar zuciya na shi kenan ya ba daidai ba ta hajjuji ba karatu da daddare ba komawa zuwa ga Allah ba roƙon Allah neman tsari duk irin wannan ba in ba a sa ba sha'awa ta ɗauke hankali shi shi ta ita to wata goma ka taballahu lakum karfa wancan halastawar ya ɗauke ku daga abin da aka rubuta muku na lairin kadar ya ce arshe da ku saboda haka ne sai an samu ɗaukakin sarki ya shiryar da su su bi halahu ila ayyar ɗudu ne da da cewa su je su nemi yardar shi Allah sai misu da hadihi lassa a gaba ta irin wannan jin daɗi wala yubashiruha bi hukmi mujarradi shahawa kada su rungume ita matar da manufar kawai tunan biyan bukatar sha'awar su ta jinsi bani yabta gobe ha ma ka taba nahu na hukumin al'ada a daidai lokacin su nemi abin da Allah ya kaddaro masu na lada naka samu da ya zama salihi abin alfaharin addini da masu addini ka ta kasuwa ta biya bukata an samu da na gari to irin shi ne ke to kar su manta والولد الذي يخرج من أسنانهم domin dan da zai fito daga tsatsun ana fatar da ya abudu Allah la yushriku bihi shay'a ya riga bauta ma Allah ba tare da ya hada shi da kowa ba wa yabtaguna ma aba Allahu lahum min ar-rukhsati bi hukmi mahabbatihi li kabuli rukhsihi kuma su nemi abin nan da Allah ya madaukakin sarki yayi hadatta musu min ar-rukhsati na daga rangwame da sassauci da ya yi masu da hukumi mahabbati da hukuncin soyayyar shi ana suna kallon irin gata da alfarhar da Allah madaukin sarki ya masu sai su karkata da kabule ruhatihi ga karbar rangwame shi Allah madaukin sarki yana so in yi rangwame a bi فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تفتى معصيته Allah madaukakin sarki yana so idan ya yi rangwame to a tema rangwamen shi kamar yadda yake kyamar idan ya hana wani abu to kar a tema aikin sa ba Allah na kyamar in ya hana a ce wannan hadisi ne kuma ingantacce hadisi na Abdullahi ibn Umar Allah ya yarda da su al-Imam Ahmad ya fitar da shi haka Ibn Hibban haka al-Imam Tabarani a cikin al-Kabir haka الإمام البيهقي كما حديثي لي إن بالتجي نجد الله كما يكي إن لا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته Allah madaukin sarki yana so idan ya yi rangwame a tema rangwana da ga dokar da ke da ita in dai mutum ya bacci ba zai kara cin komai ba to yanzu an cire dokar babu dalilin kuma sai ce ka a ne na ga kafin su ci kokari ni ma dai bari in ɗauki hannu an ce an yi rangwame kada na so yi gonan sa ya sassauci ya sauke farashi ka je ka siya kamar yadda idan ya matsa wuri kar ka kara mai faɗi ka shiga duka biyu so ake kai wancan kada kai wannan shi ne yake cewa mai lallaha yi ko ayi uku kaza Allah madaukin sarki yana so a yi ruko bai ruka sigi da ran da sassauci kama yankarau kamar yadda yake kyama an tubta maksiyatu a aikata saba mai shi ko aikata abin da ya hana wa mimma kataba lahum bainatul qadar akwai wanda yazo a haka akwai bugun da yake ka taba bi limadi mabniyun lil ma'ruf ko kuma wa mimma kutiba lahum lailatul qadr mabniyun ala ma nabi sallallahu alaihi ko bani da majhuli kuma yadda aka sani shi yana daga abin da aka rubuta masa a lailatul qadr wa umiru an yabtaquha sai aka umarce su da su nema lakin yabqa ayyuka sai dai zai iya rabuwa a ce kaga kenan kowane mutum akwai abin da aka kaddaro mashi ya yi ko ya nema a dare na lailatul qadari to sai aka umarci mutane ga adalci an maku ga sassauci an maku kuma kar ku manta da cewa a daidai wannan lokaci akwai wannan dare mai daraja shine ma da ce wulakin ya buka ayyuka da nan abin da ba abin da ya saura face kawai sai mu ci mana mu dunkulu duka maganganun da aka yi sai mu ce min ma ta'allaka zalika bi ibahati mubasharati a min ma ta'allaka zalika wai da me wannan abin ya rataya bi ibahati mubasharati azwajihi ya rataya ne da halatta musu rungumar matan su kawai shi ne abin da kan dalilin saukar aya akwai alamar tambaya fa yukana fa yukadu dan ba da amsa sai a ce fihi irshadu a cikin wannan aya akwai shiryar da al'umma idan Allah ya shagala hum ma ubiha lahum min al-mubashara kada abinda aka halatta musu dillan na rungumar matansu ya shagantar da su an tsanani hadihin laila game da neman dacewa da wannan dare allati hiya khairun min alf shahr wanda wannan dare albarkar shi da darajar shi ta fi ta dare duhu fa ka annahu subhanahu wa ta'ala ya kuwul kamar Allah madaukakin sarki yana cewa uqudu wa taraku ya jama'a yanzu ku iya biyan buƙatar sha'awar ku in nisa'iku daga matan lai na tasfiyani a daren ramadan sai yanzu daga faɗuwar ranar zuwa kuɗi ranar fitar wala ya shagalu kum zalika an ibti za'i ma kataba lakum min hadhihi al-lailati allati faddalakum biha kada wancan abin da aka halitta muku na zuwa ga iyalanku ya takantar da ku daga neman abin da Allah ya rubuta muku a wannan dare wanda da wannan dare ne ma aka fifita ku akan sauran al'ummomi lailatul qadr khairum min alf shahr dare ne guda daya tan amma kuma in mutum ya dace da shi ya dace fiye da abin da wanda ya yi ibada a watanni dubu ya dace da shi suna cewa a dare dubun da ba lailatul qadr to ka san malam ibn al-qayyim a takaice dai waɗancan maganganu na amshakan malaman tafsiri ya hada mana kenan ayar za ta iya ɗaukar wannan za kuma ta iya ɗaukar wannan amma dalilin zu saukar da ita tsawon marwa da al'umma sassauci to wannan umarnin da aka samu a kan hanyar bayanin sassaucin to shine ma da ya fito mana da wannan bayani sannan wannan ayar ta dunkule za ka kana cikin ayoyin da ke faɗaitar da musulmi zuwa ga samun ƴaƴa al'ana ba shi ruhunna wa mutahu ma ka taɓa lagu ku nemi abin nan da Allah ya rubuta muku abin nan da aka kaddaro muku shine rabon ku na ƴaƴa in ba ta wannan hanya ba ta hanyar yin aure da kwanciyar auren su ba za a samu zuriyar ba ya habu da mai yasha ku inata wa ya habu da mai yasha ku zukur au yuzawwijahu dhukran wa inata wa yaj'alu mai yasha wa aqima to ba za a ba mutum mazan zalla ba ko matan zalla ba ko ba za a ba mutum maza da matan ba ba zai taɓa yiwuwa ba to amma idan aka bi wancan hanyar da shi ne wannan abin da aka gano sai a same shi sai zama an samu alwaladi shar'i da na shari'a wanda uban zai alfahari da shi dangin uban su ma za su yi alfahari da shi saboda ya ta hanyar da shari'a ta tsara ita ce ɗaya ɗayar hanya ta aure wallahu alam malaki Allah shine masani sai ya kammala da aya guda ɗaya da ma da ya kawo mana take kwaɗaitar da mutane zuwa ga yin aure bayan wannan akwai wasu ayoyi da suke kwaɗaitar da mutane ga su yi aure lokacin da Allah madaukakin sarki ke maganar siffofin bayan Allah mai rahama sun suratul furqan ya kawo inda bayan Allah nagari suke addu'ar Allah ya ba su nagari daga cikin matansu da ƴaƴansu haka sun roki nagartattu tun daga matan iyayen ƴaƴan kenan والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ya Allah muna roƙonka ka ba mu daga cikin matayen mu da zurriyar mu ɗayan mu kenan furra ta ayi farin ciki da farin gida ne idan mu da gani ya ji daɗi kullum mu ya ji labari ko ya waye shi ma ya ji daɗi mu samu nasuwa mu samu jin daɗi wajen Allah ya imama to wannan shine dalilin aya da ya sauso a matsayin bayani a gurguje a gurguje ko a take ta da kai to sai bangaren hadisi ana ana kan daga sayyidina Anas ibn Malik ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'muru bil ba'a manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yana yin umarni da ba'a wannan kalmar ta ba'at ana karanta ta da alba'atu da ta'u ana kuma karanta ta da kasar a ce alba'u ba'u kawai ba'u ne irin da alimun ba'u ba'u to kawai ita shi ana cike da wannan hadisi wasu suka tambaye shi ana menene ma'anar alba'at sai ke cewa alba'atu huwa tazawwuj shine yin aure kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umartar al'ummar shi da su yi aure yana umartar su da su yi aure to shine malamai suka ce me ina ma'anar maganar anas da cewa alba'atu at-tasawwur shi da sai malamai suka ce abinda anas ke nufi shine tsagatul wata aiki aure don ku biya bukatar ku ta jinsi wanda daga nan kuma za a sami ta'ada na anas kuma na shari'a wannan kalmar ta in aka ce alba'atu kuma za ta iya ɗaukar ma'anar wurin zama to da mutum ya auro mace shi zai ba ta wuri yoban wiko a manzila zai ba ta wurin zama to shi ma manzil din ko maskar din ko gidan da zai kama mata ko gidan da zai aje ta shi ma ba'atu ne to sannan kalmar ba'a tana koma zuwa ga ma'anar sha'awar da ke tsakanin mace da namiji musamman an yi kafar dinta alfalin ibn ahmad alfarahibi wanda malami ne da sibawai ya karantar da sibawai ra'ayoyin da ke cikin littafin al'imam sibawai mai suna alkita ra'ayi ne da yawa da ke koma zuwa ga malami shi wannan malami alhalin ibn ahmad al-farahi shi ne wanda ya sanya dan ba ta ilimin aruri ilimin sanin waka irin za a yanka ta irin za a gane mai kyau irin za a gane waye ya samar maka da ba'ari da ma'aunai da wane ne da wane ne wanda kowa kokin hausa da yawa za ga in dai ka ɗauko ta bata hau waɗancan awon na waƙoƙin larabci da shi wancan malami ya sa ba a iya kawai ba waƙa ba ce tsiri ne kawai dai mutum ya zo yana kalan gullar ba yana da zaƙin murya ko gangana taimakon shi ko cita za ta yi shi ma ba dama ne amma waƙar da za ta iya hawa ma'auni ba to yana da wani littafi da ya yi mai suna al'uru ya rika ɗaukan hurufin hidayiyyan nan sai ɗauki harafin alif mai alif ke da shi bayan an ce mai alif ka rubuta alif haka ba a'a kalmar da take al-alif me take nufi kalmar da take al-ba'u me take nufi to shine da yazo kan ba'u sai yake cewa abinda ake ce ma ba'u shine sha'awar jinsi da ke tsakanin mace da namiji ita ce ba'u har shi ne yake waka yake cewa yake kawo waka ke kako bi'in annaka ba'un hina talaqa'a wa fil ma'ariki la tas'alil al-ba'a yazo yana ma wani iya ko yana tona ne asiri ko yana nuna shi rago ne ki ummi sai ka kawai an ban labarin ka annaka ba'u ita kinan ne ne hina talaqa'a ka hada da mace amma wa fil ma'ariki idan an je fagen yaƙi za ta sa a mai ruba ba ka yi komai ko da ma ka iya kashewa a wajen yaƙi kaga an daka ba'un to kaga yanzu ka ce ma wani ba'un in ma na kan na kuma zai wai wai ke eh wannan kan ba'un amma kaga mun ne ka ce ba'un ka ta tsakanin alif da ta'un kenan eh hurufun jari an fara tafiya kenan mun fara koyo rukun biyayya amma su dai a wurin su abin da suke nufi kenan to ita ce nan ana sai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya na yin umarni da alba'at ka kake ne sai mu ce annabi annabi ke umarni da da yin aure kafin yin auren fa a sami sha'awa ko lafiyar da za iya gamsar da bukatar jinsi ta matar na ɗaya kenan a samu wurin zaman da za a ajiye ta a samu sana'a ta halal da za a rika ciyar da ita ana tufatar da ita ana ba ta lafiya da lafiya da abinci da abin sha da magani duk sunansu abinci a ganin akwai magudancin kasar hausa lafiya gidan biji ciwo gidan kuba wannan magudanci ne tsantsa duk wanda aka ce dole ka ciyar da shi to kuma dole ka bashi magani daga nan har Germany in visa za ka yi ka tafi Germany ko India ko ko ko dai ina ne to dole yadda ba za ka bar shi da yunwa ba to haka za ka nemi mishi magani to da ka lafiyar mace da wane ne nata dukkaninsu suna kan miji ne kuskure ne mai girman gaske ba ta lafiya yau ma iyayenta waya ko ya mastet ko ya haɗu da wani ko ya haɗu da waye ita zo su ɗauke ta wai ta warke su dawo ne dole magunanci ne da za su maka shi a ko duk abin da suka kashe sai ta rubutawa tana warke ya ga ne lissafi in zai biya ya sake ta ne in zai biya zai ya rike ta ne duk da yake biya to kaga mutum ya zama yana da sana'ar da zai ke ciyar da ita liyon fi dusa a cikin sa'ad wanda yake da yalwar abin hannu to ya ce da iyalai su gwargwadon yalwar da yake da ita wa man qadir alayhi rizqu fa yutiqu ma ataqullah wanda aka kuntata mashi arziki da kyar ake samu to ya ce da ita da dan wannan kuntataccen da ake samu masarar ta ki samuwa sai da tsafatar dawar ta ki samuwa sai da zar a zo da ita kubewa ta ki samuwa sai ganye ko bawon kubewar a zo da shi dan wannan abin da ya samu shi za a kalla ya zama da suke cewa in mutum ya auro mace shi zai ciyar da ita ne da abin da yake samu ba da abin da ake ciyar da ita a gidansu ba ka sai bilke da ya ba ka yar shi ko mai kamfanin amazon ko bai zai ka zo nan kawai ma da a turfa dawa kawai ko masara a yi tuwo arziki ya ce uban nada da kifi ko da gyada ko kuma an dan samu nama a watsa in kuma ta saba da shan shayi ne ma kawo huta dan karamin kofi irin na turawa ba irin kofin mutanen Najeriya ba ita dan sheka kawai shi kenan da dan wasu ganyaye da gone mana zuwa Zaria ita ba ta ganyaye amma in ta ce a'a ita zai dai fita min stafik sai ka ce da ko hanyar ne ta small baka sani ba wanda ka bi stafik to da gaskiya kuma wannan ba za ka iya ba su da ka sai dai gurgurai to kaga wannan kalmar ta ba a duk ta haɗa wa'incan ababen da ake so mutum ya kiyaye kafin ya aura to shine an da yake cewa ya amuru bil ba'a yana umarni da yin aure wa yanha anil tabattul kuma yana hana yankewa in yin aure saboda yin ibada haka ke fassara tabattul mutum ya ce ba zai aure ba dan ya tafi wani kogon dutse ko wani rani ko wani masallaci ya tare ya ibada yanzu ko wanda ya yin aure ya tafi kudu ko wani kogo ya ta ibada shi ne ba aka ce an rafa manzan Allah to ya ga wanda ya yin aure ta lalata da ya yi kukuta ina mujrimi ne na ƙarshe idan wancan annabi ya yi Allah wa dai shi to shi kuma wannan ba shi ko wannan ba da ya ce ba zai auren ba ba ruwan shi da kowa ban da ma fargari ya shi ke kogon dutse ibada shi kawai yake yi annabi yake baka kyauta ba fito ka shigo gari ka yi aure a hayayyafa don in yi alfahari da mutanen kirkin cikin ku a ran lahira da shi wannan a ya yi yin auren ya ce bai da kuɗi saboda kila zinar ta ta arha a kan aura to kaga shi wannan aiki ne an yi Allah wane ne ba annabi ya hana attabattu yankewa ko kin yin aure da niyyar wani mutum zai ta yin ibada haka imamu nawawi ya faɗi ma'anar kalmar nan na hayan shadida annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yin aure dan ibada hali mai tsanani wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah rawahu rawahu imam ahmad wa abu hatim fi sahihihi wannan hadisi ne ingantacce annabi ya tazawwajul waduda ku auri matan da suke son akwai littafin audul ma'abud yake cewa alwadudu mace al'azzaujatul wadud ita ce almar'atul lati tuhibbu zawjaha ita ce matar da ke son mijin har shi ne masu hikima suka ce an zo yin aure ana so matar ka dan tsara mijin da wasu abubuwa dan auren ya kwani ka dan bi shi karanci shekaru yana da ashirin da biyar ke zama kila ita ashirin da hudu har sha biyar haka kana kana kasa da shi a shekaru to sannan ka tsara ki kyau ya tsara ki kyau kuma to yi fita gidan ba zai haska shi amma ba an hana ba ne kawai ya hasashe ne shi haka ce ba za a yi ba an ta koma zuwa ta kama ma ba sannan suka ce ya zama da son da take mai ya tara son da yake mata ba kuma da tagara ne yawa ba inda tagara ne yawa za a samu matsala kana son ki kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na soyayyar zamantakewa shi kuma yana son ta arba'in da tara ko kuma tana son shi hamsin da rabi shi kuma yana son ta arba'in da tara da rabi ka mai ɗan nara shi to sai zamana auren ya yi gwari wanda yake cewa المرأة التي تحب زوجها هي الودود هذا في فائدة كلمة الود مودة ومن آياته أنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ليس محبة الله سورة أخي سوريا أخي كونا أخي كيكي فجنان كيكي متاكين يقولون kamar ka ce akwai A akwai B akwai C soyayya ita ce ci kauna ita ce bi sai kuma bege shi ne i sai isku shi kuma ya wuce hankali baka soyayya kenan shari'a ma ta hana al-imam ibn al-qayyim cikin ad-da'u wa dawa ko al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an al-dawa'i shafi ya tattauna wannan matsalar sai ba a so kai ma wani isku in ba Allah da manzo ba in ba haka wata lamura sai su lalace amma kuma in dai aure za a yi ana so a samu soyayya tsauna a samu akalla an kai bi a san wuce rabi ita da mawadda shi ma da mawadda in yana ƙaunarta zai yi haƙuri da wautarta a matsayin da ta mace in tana ƙaunar shi za ta yi haƙuri da abin da ba makawa sai an same ta tsakanin ma'aurata na rashin fahimta amma idan bai sarta ko ya ta ɗanyi wani abu to shi ke sai ya mai da shi wani babban laifi sai ta taɓa ruwa a buta ma ya ce ka buɗe kandin barkono ai ta rigima in ta tarin ƙarya amma in yana kaunar da in ta buɗe barkonin ma sai ta yaba mai a'a ka zo tare almadani in kira man da an wuce wurin yana ta attishawa amma na ta wallahi kin ce maka in zama mara ne ke kin ga da gari attishawa takwas din nan attishawa takwas har ka zama shabakan nan amma kudin da ita ta buɗe kaga kaya bi wanda kauna za a samu wannan matsayin abin nan da ku shi ne yake ka zawwajin waduda ya musulmi in kun zo aure ku aure matan da kuke kauna suke kaunar ku alwaduda wannan sifar ta alwadud tana kan macen ne kamar a ƙarƙashin nan suke cewa akwai wata hikima in har aka ce ba makawa sai an yi wani aure tsakanin miji da matar wani bai san wani to gara a yi auren da mijin ne bai san ba ya fi sauki to da yan bai son tafiyar da yake da gidan ya ba ta kada an huta amma in ita ba ta san shi akwai matsala ita ce ba ta so kuma ba ta da fawa ya kike tsammani sai ta shiga aƙidan matan zamani yanzu ko sai ka ji kawai ta turo shi daga gari ko ta saka mashi wuka ko ta saka mashi maganin bera sai ga tsaya tawo sai ta kace shi bai jirni bai gani ba to in ba makawa sai an matsa ma wani ya ɗauri wata to kar a matsa wa mace a matsa wa namiji a takura mai ya aure ta shi a ƙarshe zai iya jurewa kuma zai iya mantawa da abin da ya faru a wuce wurin amma mace ba za ta manta ba amma kyautata mata an mata menene nan da yake cewa ban taɓa ganin irin mace ba sai ba da har aljanna ba ya je ran gani amma shi ne taɓa ganin irin mace ba to mu yanzu ne za mu ce yau da yara zulla ai haka ne ba ya ce in ba mace ba wani ce za ta shekara ɗari kana kyau da ta mata ba ka taɓa mata kuskure ba abinda take so shi za a yi in duk ba a so da za ka yi rashin sa'a kai mata kuskure irin banda kaddara ne za ta yi kuma tun da kake ma ba ka taɓa kyau da ta mata ba in ka fara lissafi yanzu ran nan fa ni ni ka je da wani lissafi ba ni ni ba wawu ya mace da za a tsara ya oke ne magana ne wawa to kaga irin wanda ka tafa na haka in kana fitawar ta kawai sai ka zauna a gidan sai ta bashi sai ka fitawar ki da wata hidimar ka ka je ka yi kana da wasu kaji da zai kiwo ka je ka kalla wasan kaji maka an sai da kewa in ba haka ba to in ka zauna a gidan rigima za su yi ni shi ke ce ba so da ta mace ba ni ba ki kaza sai mace duk duka yawa da samu ba za ka fahimce ka ba a lokacin saboda da tun da zai ka bakanta mata za ta yadda daga yaki da a daga turiya ne yake kai bai taba ganin irin mace wasu to shi yasa sai aka zo da sigira ta ce ku maza idan kun zo za ku yi aure ka auro wanda ke san ka kaga bai je wajen mata yi wannan nasiyar ba dan ba su da matsaloli ta nan bangaren sannan sai yake cewa alwaluda wacce take haihuwa shine ma da mai aure ma abu da ke tafiya zai na yi gane matan da suke da haihuwa shi ya ce za ka iya gane ta hanyoyi guda biyu ina ga lokacin su ba gwaji yake cewa na ɗaya za ka iya ganewa daga halin mahaifiyarta ko ita tun da mahaifiyarta ta haife ta shekaru ashirin ko kusan talatin har yau ta ƙara haihuwa ba yana alamta kenan ta gado rashin haihuwa ƙila ita ma in ta haifa maka ɗaya ita ma har abada shi kuma annabi cewa idan za ku yi aure ku aure kamar yadda zamu ji a gaba umma atul aula mace mai yawan haihuwa ai nan ma ita ce walud din walud mai yawan haihuwa ko dai tana haihuwa akai akai ko kuma ta kai wannan haihuwa da yawa ita ce walud yake za ka iya gano daga halin mamanta ko kuma da ƴan uwanta ila misali su biyu ne ko uku ko hudu ko biyar a wajen mamansu yayyinta hudun nan duka sun yi aure wani tun zamanin shagari wani lokacin buhari mulkin soja wani lokacin babar gida ai ba wani ta yi sai ka auro yar autar su bisa kyakkyawan zato ba za ta haihuwa to yace hanyar farko kenan hanya ta biyu kuma a gano daga mijin baya ina yake ta biyu ko ta uku ko ta hudu a wurin mijinta duk sauran matan suna haihuwa shekarar su goma ko ashirin ba ta taɓa haihuwa da shi ba sai ya rasu ko ya sake ta sai za ka aure ta kai kakarar na akwai matsala zai iya yiwuwa ba ta haihuwa in kuma tana haihuwa me yasa ba ta haihu da wancan mijin ba bayan shi yana haihuwa to kaga hanya ta uku ta zamani ita ce dabace na zamani wani abu ya taɓa faruwa da ita har aka cire mata mahaifa abu kowa ya san ba za ta haihu ba ba za ta haihu ba ko ne ta taɓa amfani da ko wasu kwayoyi ko wasu sinadarai ko wasu menene waɗanda sun kashe mata kwayar halitta kan misali irin abubuwan da lokacin yakin duniya da biyu ko Nagasaki da Hiroshima wanda kasashen turawa suka saka miyagun makamai a yankin. Sai da aka yi da gaske aka yanto matan yankin daga haihuwa, su dan kashe kwayoyin halittar da za su iya samar da ɗa. Ita ma sai aka fahimci ita ma haka ne ta hanyar gwaji, ita ɗin ma ba ta zama wani ba kenan. Annabi ce ku auro matan da suke kaunar ku kuma matan da suke yawan haihuwa fa inni mukasirun bikum al-anbiya a yawm al-qiyama ina so in yi alfahari da naga da yawan mutanen kirkin cikin ku ranar al-qiyama a wajen annabawa haka za ka fassara ya ji kyau ba wai yawa ba annabi ba ruwan shi da taron yuyuyu a yawa mai amfani fa inni mukasirun bikum al-umama zan yi alfahari da nagartattun cikin ku ranar al-qiyama to kaga abin da wannan hadisi yake nufi na rawahu imam Ahmad wa Abu Hatim fi sahihihi sai ce wa amma akal ibn Yasar kan daga ma akal ibn Yasar Allah ya yarda da shi ya ce ja'a rasul ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbata gare shi fa kada shi yace inni asabtu mar'atan zata hasabin wa jamal ya rasulullah na samu aure ina a tsaftu mura na samu matar da zan kauna ya rasu dalla mun daidaita iyayenta sun amince kaza kaza kaza kuma ta yi man ita matar za ta hasabe mace ce mai daraja yar gidan manyan mutane sannan wata ma ga ta da kyau ya rasu dalla ka gona shi sharuɗan sun fita shi yana son ta ga ta da kyau ga matsayi ga hanyar da za a ba shi to amma tarbiyyar sahabbai ba zai iya tsallake annabi ta gane ba shawara shi ne ya rasu lallai sai dai tana da yan matsala guda ɗaya wa inda halaka ne sai dai ya rasu lallai ba ta haihuwa kaga mutanen mu da yanzu ya rufe ce sai dai ya rasu lallai an ce wai ba ta haihuwa kaga ne dan kankan abu da wai wai wai kama kai ne sai ce wa inna halaka ne ya rasu lallai an bincika an ce ba ta haihuwa kenan tabbas ba ta haihuwa ya rasu da afa aka zawwaju ha zai iya auren ta kana da kana yake mashi a eh da bi ya hakura sai soyayya ta sake kado inji kuma a tabur saniyata sai sake dawowa a karo na biyu sai bari in koma ila fa annabi ilhama ko wahayi marra saniya ya go na biyu bana hawo sai yake mashi kar ka aure ta kuma a tabur saniyata mutumin ne sake dawowa a nuku to mai tarko ya ba ta da kara sai an tabi fa qala sai annabi da yaji sai wannan mun kuma ci min da alamun bayana ce annabi ta mai tazawwajul waluda waluda ku auri matan da suke kaunar ku ko masu yawan haihuwa bai ni kafirun bikum ina so ni alfahari da yawan mutanen kirkin cikin ku ranar kiyama kar ka aure ta sai ya hana shi rawahu abu dauda abu dauda ya fitar wannan hadisi wannan sa'i da kuma al-imam an-nasai abu daud ya fitar da shi a cikin littafin shi a sunan al'imamun da sai shi ma fitar da shi a cikin littafin shi a sunan wani suke hadisi ne ingantacce daga abdullahi wa abdullahi bin amru anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah daga mincin Allah tabbata gare shi ya ce in ki ummahatil aulad ku auri mata masu yawan haihuwa ne ummahatil aulad waɗanda za ta haifar maka ‘ya'ya da yawa ba ɗaya ba ‘ya'ya da yawa da irin wannan matan za ku aura fa inni ubahi bikum yawmal qiyama dan zan yi alfahari da yawan ku mana da yawan mutanen kirkin cikin ku ranar alkiyama wannan hadisi rawakul imam ahmad imam ahmad ibn hanbal shi ya fitar da shi a cikin littafin shi al-musnad kana ce ummahatul aulad shine zawatul aulad ko almar'atul wadud mace mai yawan haihuwa kila saboda gadon gidansu ko kuma kila saboda aurenta na baya kila kai wani aure in kafin su rabu da mijin ko ya sake ta har ɗan uku ɗin kuɗi ta haifa irin wannan ya ce a to ba dama ne amma kudu mutane mai zafi da shi mata ba ta haihuwa to da shi kuma da barkewar ake kira da shi za a rage dai shi cancanta a rage da bai san jinsin ɗan adam amma kuma shi yanzu sai ya fi son wata ba ta haihuwa sai wa Aisha radiyallahu anha qalat daga sayyida Aisha Allah ta dade ita ta ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah su fata gari shi yace annikahu sunnati aure sunna ta ce wa man lam ya'mal bi sunnati fa laysa minni wanda bai aiki da sunna ta ba baya tare da ni wa tazawwaju ya al'umma ta kuje ku yi aure fa inni bukatirun bikum al-umama zan yi alfa'ari da yawan abin nan mutanen kirkin cikin ku a tsakanin annabawa ranar alkiyama wannan hadisi da Imam Ibn Majah ya fitar da shi sai akwai hanyoyin da hadisin hanyar da hadisi ya wanda bata inganta ba wanda malamai suka ce akwai ta Ibn Maimun al-Madini wanda wani mutum ne zai amma dai hadisin ya zo ta hanyoyi da dama al-Imam Albani ya inganta shi cikin sunan sahihin Ibn Majah da sauran wurare daga hadisi ne ingantacce kaga aure sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ki ya yi alheri ga da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana jin baki tsoro ya zama cikin wannan da za a kore daga gangarawa tabkin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama kenan shi ba zai iya samun wata daraja ba ko wani matsayi na ya sha wancan ruwa na alkautar ko alhawu kaga an kore shi fa suhukan suhukan suhuka ku kore min su ba mutane na bane annabi kullum kwadaitarwa yake akwai alƙawura da busharori da Allah madaukin sarki da tanadi na musamman da Allah madaukin sarki yayi ma mai nufin yin aure shi ne irin sai da fakin da kenan wanda in mutum ya yunkuro zai yi aure to Allah a shirye yake ya kawo mashi ɗauki ya zo ya taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yi alkawarin taimaka wa mutane guda uku cikin hadisin Abi Hurairah wanda al-Imam al-Tirmidhi da shi Ibn Majah duka su ruwaito haka ne hakim ma ya da hadisin da sharadin al-Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanafatun haqqun 'ala Allah ya'awuduhum mutane uku Allah ya dora wa kai shi nan minti ya taimake su yanzu za su ce Allah ne taimake ka ai Abuja ma ta janye hannunta kawai dan ana ruwan sama kuma ai maganar wani ya buɗe gorar beki ai ma da ya dinga gorar ki kawai zai fara wai bau ruwa sai ga hadin duka wannan ruwan ba zai ishe ni ba ayya ba ruwan za a yi rike ina da dai kan mujahidu fi sabilillah mutumin da zai jihadi dan dauka addinin Allah in kana so ne wannan ka iya samun ayatul rahman fi jihadi abda yusuf al-azzar wani soja da ya yaki a tawagar musulmi tare da su Usama bin Laden a yakin Afghanistan yadda suka rika ganin taimakon Allah karara jiragen saman yakin Rasha za su tabo kawo masa hari yake ba su san me ya faru ba ko sai su ga rundunar tsuntsaye sun zo tsakanin su da jirgin jirgin bai iya kenan kuma suna ƙasa suna da yawon yake ga ɗakunan mu ga 'ya'yanmu ga matan mu ga mu amma muna jin ƙarin jirgin yana wucewa ba tukunan tsuntsaye sun sha makanci ba za su iya ganin mu ba su gama kaiwa da kuma su gama sannan sai mara inda tsuntsayen suka yi Allah ne ya kawo gudun ma ke za mu ɗauko gwafa ma harbin tankar yaƙi sai mu ga wuta na bin dutsen gwafa dutse kawai ga wuta kana fata mai kawai sai tanka ta kama sai ga bature baturen rasha sai ga fito tanka zafin wuta sai su kama shi sai su je su kashe wutar tanka sai su ce zo ya koya musu ko su yanka shi sai koya musu duk yadda ake harba ta in sun ga dama ko su ke ko su kashe turawan rashi sun hango tanka ai za su san tasu ce wayannan musulman yaushe suka samu tanka wallahi sai sun mazo ko su buɗe musu wuta su kashe su kaf sai sa rashi ba azzaki ta aika ma kwamandojin a juyo da tankokin a fito a rage asara a ƙarshe kuma dole suka aika wa gwamnatin rasha in ba aka ce sai an dawo da tankokin da to da mu da tankar ruwa da zai dawo gwamnati ce to kowa ya da ku ku dawo ku baro tankokin a yi a yi haka sai ɗin ta suna barin tankokin yaƙi kaga in dai jihadi mutum zai tsaya Allah zai taimake to sannan wal mukatibu alladhi yuridu al-ada sai wanda aka bawan da aka biya ma fansa yana son ya biya wannan fansar to shi ma Allah zai taimake wallahi alladhi yuridu al-afa sai mai neman auren da ke so ya katangu yana da kawo mishi din na ga duwa ko mafiya wanda ya aure ya san wannan hadisin yana nan har yanzu yana aiki asin ne bai tsaya ba kamar da ake cewa wasu dai na aiki to wannan yana dai na tsoron ma duka na aiki za ka yi da Allah ke ta kawo maka buɗe wani ma sai aure ya mutu sai ka je na ta shi fa da zan shawara da gida an daga ka ce mace a tsara wata mai ce na da tsara wata bakwai ko zai samu ya gama jini ya gama waye ya gama waye kuma ba a dagan ba kuma an gama kuma kafin ka ankara a cikin kanni da masu kwana a zaure an jona maka da yake ke maka ne yanzu haya murmuri daga ɗawainiyar auratayya haya zama kwamanda ga wata ƙarƙashin kuma sai ga bashin da ake bai kwana a zauren cikin kirkiri ya fi bashin da ake bi ya ce wani a can bai gama ne a bayan kan da gida kan ma mai shago ya daina siyan lifton inda da ne da karɓar indomi bai sha yin tabba sun tabbata akwai suya ji da bai biya ba babu auren karanta ne ke faruwa sirrin ke nan ba kawo mai ɗauki ba an bari da dabarar ki Allah ya kiyaye wannan hadisi dai ingantacce ne wa qad rawa Hammad ibn Salama Hammad dan Salama ya ruwaito daga Asim daga Abi Salih annabi Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kan Abu Hurairah ta ce da shi ta daga annabi kira da hincin Allah tabbata gare shi ya ce innal abda la turfahu lahu darajat lalle bawa za iya daga darajar shi bai kudu ayra ya ubangiji annali hada ya Allah kaje ina na samu wannan daraja mutum ne zai zo ya gama rayuwar shi shi da ya san ba wata sallah ne yawa yi ba shi ba azumi ba shi ba tilawa ba shi ba dukiya kare ba san da ke ya ciyar a can ya ci ba ba abin ne kawai sai amma ya yi aure ya haihu ya yi rasu ya daɗe a kabari sannan duniya ta ƙare sai ya je gaban Allah sallah ce me kake gani ce ce na ga tsibiri guda na lada kana ce naka ne ne ce kai Allah to Allah ne ne na same shi shine ta Allah ke mashi istighfari waladika laka min ba'dika istighfarin da ɗanka yayi ta maka ne bayan rasuwarka shine da rika tara maka yanzu a ɗibo a haɗa da ƴar ladar da ka zo da ita a yi maka awon hisabi da gani kafin ka hankara ya tsallake kaga wannan faɗan da beran yana ƙarami ba kenan kaga kenan haihuwa ba ƙaramar riba ba in ya girma ka ba shi tarbiyya duk ibadar da ya ko ya ce a baka lada ko bai ce ba za a baka in yana maka gafara kuma a baka in kuma ya rasu yana karami ya cece ka malamai suka ce in baka yi mai hakika ba in baka yi mata hakika ba sai ya dalitin din ka wani kowane yaro na kokarin gano ina uwar shi take ina uban shi yake shi ko shi kawai yake tunawa sai kama hannun da zuciya da danna ba ba ba ko ba ba ne yake hakika in ba da gangan mutum yake mafi a cikin mutum ake in yi yanzu yanzu ya za ka ta zama wani abun banza wani zai canza waya yin hakika za mu zo kai za ka ji bayanan kunce kuncin da malaikun tara ko gan shi da tsarin talabijin amma ko bai da kudin hakika kama masu sai da kifin nan ka gani ko da tsibar ko waya kayan nan naka kala ashirin da biyar ko ashirin ka gani kai ma na yi da biyar kama sai ya ito yadda mutum zai haɗu da shi ne sai yara ya kace ta shi sannan aka ɗaga mutum yara ya kawo ƙara ba wani bai nuna kika ba gama ni ba sun kace ka kenan to sannan idan Allah ya azanta mutum da ƴaƴa mata ya tarbiyyantar da su a ƙalla biyu ya ba su tarbiyyar addini ya ladabtar da su ya aurar da su ba su wani abu na rashin mutunci ba kaga wa'annan kawai sai su sa shiga aljanna ƴaƴa mata kawai ke da wannan banda maza su maza dai duk ibadar da suka yi neman gafara da sauransu yanzu kaga wannan hadisin ma da ya kawo shi ne don ya nuni ga ribar da ke cikin yin aure da kuma haihuwa ya ce bigifari wadda dika naka min ba'dika neman gafarar da ɗanka ya rika maka ne bayan mutuwarka shi yasa muka baka wannan dadar muka yi maka wannan babban tanadin aka ba wannan dan zai tattara wannan lada da wannan ni'ima da da wannan sakamako yayi gaba shi kenan hankalin shi kwanci to akwai hadisi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ibn hibban annabi yake cewa arba'atun min min sa'ada morewar duniya gaba ɗaya abu kuɗi in ba ka da ɗaya a ciki to to ba ka da morewa ɗaya in ba ka da dukkan wutar to ka zo duniya kamar yau ka zo mace to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'annan ababe shine almar'atu salihah mace ta gari in ka kama ta tagari to ka samu kwatan morewar duniya sannan almaskarul wafi wurin zama yalwatacce kana a yalwaci babban ni'ima ce sannan wal jaru sale nagartaccen makoci na da haɗaka da wani kike na su a sanyi na da ta cikin makota wala ka yi asarar ka rasa kwatan morewar duniya rayuwa inda hali in Allah ya taimake ka yi bar wurin sai ka samu sauki والمركب الحميد كما لا تيين أبو الهوى لا تيين أبو الهوى keke ne yawan fiɗe ba majin ne matsalar kulo tsohuwar mota ba inji ba modi ayyo Allah miskin da Allah zai kiyaye kullun tsawa alki to sai annabi kuma yake cewa wa arba'atun min ash-shaqa abu hudu suna cikin bala'in duniya al-darusu mugun maboci wal mar'atu su muguwar mata wal markabu su mugun abun hawa wal maskanu sayyi da kuntataccen muhalli wannan abu hudu ko wani ma ke a cikin da jirgire ke ne gwargwadon wanda kake da shi gwargwadon to kaga shi wanda ke auren ba ma shi yanzu ma dama haddada wurin al'irari sai ke suke san daga ba bai san muguwar ba amma wanda ya yi kuma gane ce ya san gidan da yake in tana kyau da tawa shi kenan to kaga wannan duka suna kuɗaitar da cewa a yi auratayya in aka yi tsaffaka su to sai ga an cika burin annabi na yawaita al'ummar shi da mutanen kirki sannan an biya buƙatar sha'awar jinsi da Allah ya halitta ɗan adam da ya ta ɓangaren maza da mata an kawar da matsalar zinace-zinace da suke shege sai ga ta kowane bangare an yi wannan sannan an haɓaka tattalin arziki saboda Allah zai kawo ɗauki Allah zai kawo mutum ɗauki ya taimake shi ya baki da sauran abubuwa sannan malamin ke cewa wata hikima da za ga Allah ya tsaro duniyar a kai in mutum bai aure ba hatta fasahar shi ba ta cika za ka bai sanya za a samu naira goma ba to da akwai wani da ke maki amma yana yin aure za ka yi mamaki sai ga hayaki na tashi a can ta ce wani ta ce shine ya fara wata sana'a da kuma kunya yake ji yayi irin da gayu ne mutanen Allah an kici ne an raba shi hudu uku na waje ɗaya na ciki ana barazana ana tafiya kamar kafa da tafarin amma yanzu ina ai ina wannan jinsin ma tuni ya zaro shi a ɗaki shi ake takawa tunda ba kudin welcome package an tafiya da abin nan za ga ya zaki yana ta neman sana'a ana ciyar da iyalan kaga an haɓaka tattalin arzikin garin in ɗauke ɗauke ne za ga ya kwari to da ya kuka haihuwa kada fata ma ya ɗan shi suna ko fata masa rai akwai hikimomi masu tsarin yawa da ke cikin auratayya wannan hukun sarki ya mu dace saboda ne lokaci sai mu tsaya nan nan lafiya mu darasin da wuce mu tashi hasali na biyu kenan a cikin wannan baki na wani kun sanar eh
yawanci mutum ya fi da wannan suna da zai fi da gobe a wuri a kan zo wannan gwada gwada yana yin hanci
eh a sunan ayyar zai shi sunan wadannan
nan ba zai shigo ya shigo ma yanayi nora kirin sifar yara insha Allah za a fara eh eh a duk yadda suka tsara kamar na san wasu wuraren gaba su suke zaɓar asibiti kamar wani da ingawa cikin garin ingawa matsayin izalan garin in ji za ka nema ƴarsu a yankin da ma makwabtansu ko a ingila ka wogon ba ruwan su da shi ko ka kai musu da shi ka fasin da ya dame su akwai asibitin da suka zaɓa akwai ma'aikata ƴaƴansu da surukansu da suka yi darasi tuttuka inda kake a duniya kana son ƴar ingawa garin za ka tafi ka je asibitin ka gabatar da kanka su yi maka gwaji tana ɗauki report ɗin kana da kwafi wanda kake neman yarki yana da kwafi dan result ma an zo daura aure ba sai za ka zo da shi ba ba sai yadda miji ya zo da shi ba to da komai dai iya faruwa in aka yi gwajin sai tafiyar ka yarwa kake nema a yarwa ne to za ku ba shi dan daura zai zo da shi da karshe ya maka handila to kaga duk yadda aka tsara kuma aka tsara aka ce ka zo da shi to ka ce yawa to da yan sa ido to amma bane na da muhimmanci a ce an tantance saboda yanayin rayuwa da ake to da kanan din ma insha Allah ku saura kadan za a fara yi babban abin da muke fata ma Allah ya tsare mu daga cututtuka shine babbar fata amma in tsautsayi ya rufe kafin an gwada kuma sai a zamana an taimaki juna ko an taimaki kai gaba daya kuma an taimaki addini don rayuwar kowane musulmi musulunci na da bukatuwar ta saboda kai amfanin da take yi wani lokaci sai ma mutum ya kauce sa fahimci ake ba karamar kafa ya toshe wa addini ba da ake ka kokarin kawo masu addinin hari amma lokaci shi yana da rai ma ba a iya fahimta sai a zama kan bai da wani suna amfani ko ta fa'ida Allah ya sa mu gani wa alaikum assalam eh eh a in su iyaye su ma su masu san nasu hakkin in dai miji na iya abin da zai na gwargwadon nema mata lafiya da abin da yake da shi to ba ta za su ɗauke ta su kai gidansu ba in suka abin da za su shine me kake ga gudun mu asibiti kaza kake kai ta kamar yayi kaɗan gwaje-gwaje kaza ake sun yi kaɗan ga kuɗi a ƙara a yi gwaje-gwaje kana gidan amma suka wasu ka ɗauke ka ba da izinin ka ba mace na barin gidanka ba da izinin ta ba da ciyarwa da shawa da magani sun faɗi ba ruwan ka da ita ka ce mata kar ta fita anguwa kana dawo ina wanke ta tafi wajen baban ta ko ta tafi garin su ko ta tafi shani ba za ka ba ta abincin ranar ba har sai ranta ka dawo ba da ma ta dawo suke kwanan ta bakwai a can da rana ta kashe kaza da yamma ta kashe kaza da kaza ta kashe a ba ruwan ka da ciyar da ita ciyar da ita ya faɗi saboda ba ta biyayya ga in da wasu suka ce su za su ɗauke ta sai su za su mata magani a kyauta ba ruwanka ke da kuna so in biya da kun bata a ɗaki na ba da izinin ku ɗauke da ka ba zan biya ba in kuma kila ana so zan a zauna lafiya sai a biya ba a san rigima mutum yana da biyan ne zai sa a zauna lafiya da ba a san rabuwar aure idan yana da ba abin da ya fi so ma irin haram ya tada da shi ce to ku kawo rahoto da yamma yana kan karaga kai ne kai ya ce na zuga wani sai da ya zina sai da Allah ba kai komai ba ya ka ba abin da kai na zuga shi sai da ya sha giya ba kai komai ba na zuga shi da sai da suka fada da wani ba kai komai ba sai ya zo ya ce na zuga shi sai da ya saki matar shi sai ce an ta an ta kai ne gwarzon yau sai ya kira shi sai sa mai kambi ya zuci ta ce ba shi kyauta mai zuwa ne saboda ya tabbatar in dai aka yi saki tambarin na nan kamar kuna ne ita zai ta rika cin abin da zuciyar da in tana da in kuna da ƴaƴa sai sun rika ci in ta fi kyautata ma ƴaƴan sai sun rika ganin ka wani mara mutunci ai kai ne ka taɓa sakin maman su kaza kaza kaza kaza kaza kaga shi dan na son haka to kenan in mutum ya ga cewa ya biyan ya fi zaman lafiya sai ya hakura ya biya gwargwadon kyakkyawar niyyar shi gwargwadon yadda Allah zai yi saka mashi wa alaikum assalam eh e in ya zama har sai sabo ko ta ki sanda ko mutum ya dauka cewa duk ta yi daidai ta ya zama isku kuma amma wasu ababe na ƙanana ke sa ne ke ne cewa wurare guda uku ya halatta a karya karyar tsakanin miji da mata yar atamfa ta dubu biyu da ɗari biyar ya ta zuzu ta a da shi ne bai shiga ina da wannan uku za su fata kana ci a ciwo a tantan nan ke ke ana so a shigo musu mai kyau bile sun oda ne tana jamani yanzu haka da an ce ta taso amma za ta iya wata uku ba ta zo ba tana zama ta ja nan fata da kowa da shago ba ta yi ta kawar da ka iya zama wata leda mai ruwan hadari kawai ka kafu daga tana walwalwal ka ga wannan ƙarya ƙarya ce amma dai tun da za ta ji daɗi sai a yi amma ta ce sallah ta ne ta mutuncin iyayen mutum kuma yana kallo ya ne ta a wannan ya zama kuma fitina ya zama isku ba kyau irin wannan sai a an karar da shi nuna mata hadarin da yake ciki kila sigiri ne kila kuma kawai da ji a rikice to akwai hanyoyi da za a iya taimake shi a ga ya kubuta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم